الرحيم صلى الله على النبي الكريم ما نمونك أجي تمام تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin risala muna cikin babu a hakamin dima'i wal hududi hukunce-hukuncen jinayenai da kuma haddodi ya ce wa kullu wahidin minan lusus kowane mutum guda daga cikin barayi lusus jam'i na lissun lissun shine olle barawo kowane mutum guda da cikin barayi daminun mai ranko ne lijami ga dukkan masu labuhu abinda sun ka kwace shi min al'amwali na dukiyoyi barawo in an kama shi duk dukiyar da ya sata sai ya biya sannan a yanke mai hannu wata kutalul jama'atu ana kashe jama'a bil wahidi saboda mutum guda fil hiraba ga fashi da makami wal gila mun wuce nan ko ba mu yi wanga ba eh to wata kutalul jama'atu ana kashe jama'a bilwahida saboda sun kashe mutum guda mutane sun ka taru sun ha kashe mutum guda to ana kashe su fil hiraba ga fashi da makami yan fashi na kashe mutum guda to duk a kashe su wal gila haka mutane sun ka taru sun kawa wani kashin gila shi ma duk a kashe su wa in waliyal qatala wahidun minhum ko da mutum guda da cikin su ya jibinci kisan inda ya gan gudana na amdu robas sun hakamma mutum sai wani ya sabbin daga cikinsu ya halbe shi dukkansu ya kama duk kashe su za a yi shi an ma'ana hannun ce yana da bambanci da wancan ba repetition na ba don ma'anar wancan na farko kaga in kisa ɗaya na amma ba ga fashi da makami ko kuma kashin gilla ba to shi wanda ya kashe shi za a kashewa in an san ainihin wanda ya kashe wayi ƙutalul musulmi ana kashe musulmi bi ƙatilin zimmi saboda ya kashe kafiran amana ƙatila gilacin kashin gila a hiraba koko na fashi da makami mun yi baya cewa ba a kashe musulmi don ya kashe kahiri tun da darajar jininsu ba ɗaya ba to amma kahira amana sai wani musulmi ɗan fashi ya kashe shi ta hanyar fashi da makami ko ko kashin gilla nan za a kashe musulmin nan to yan sai hukunci hukuncen haddodi sai ya fara da haddar zina ya ce wa man zana duk wanda ya yi zina min hurin daga ɗaya ɗa ba bawa ba ɗa muhsanin wanda, wanda aka tangantacce katangancewa a nan ihsani a nan shine yin aure ihsani ta zo da wajen ma'anoni guda biyar cikin ƙur'ani ma'anoni daban-daban na ihsani akwai yin aure akwai nagarta mutum ya zan mutumin kirki sannan akwai ihsani na kamun kai iffa kamun kai sannan akwai ihsani na menene wajen dai ma'ana biyar ta zo da shi cikin ƙur'ani to nan ihsani yana nuhin katangancewa ta hanyar yin aure duk wanda ya yi zina daga cikin 'ya'ya muhsanin wanda aka tangantacce wanda ya taɓa aure rujima to a jefe shi da duwatsu hatta ya mutu har ya mutu shine haddinsa haddin muhsini in ya yi zina wane ne muhsini wanda ya yi aure to menene ihsani yace wal ihsanu abinda aka tangancewa an ya tazawwaja imra'atan ya zan ya aure wata mata nikahan sahihan aure ingantacce amma in an yi aure baɗili to aure baɗili bai sa mutum ya zama muhsini sai an yi aure ingantacce waya da'aha kuma ya sadu da matar wada'an sahihan saduwa ingantatta in ya sadu da ita saduwar da shari'a ba ta yadda ba kamar ya sadu da ita tana jinin haila misali to wannan duk bai sa ya zama muhsini ba muna tare to to duk wanda ya zan yayi aure ingantacce kuma ya sadu da matar ya zo yayi zina daga baya to hukuncin sa jifa a jefe shi da duwatsu har ya mutu fa in lam yuhsan to in ba aka tangance shi ba in bai yi aure ba saurayi ne yayi zina to julida sai a yi mai buloli mai ata jaldatin bulala ɗari shine haddin saurayi in yayi zina namiji ne ko mace wagar rabahul imamu shugaba ya bakuntar da shi ila baladin akhar zuwa ga wani gari sai a ɗauke shi daga garin gada ya zaba a mai bulala ɗari sai a kai shi wani gari kamar a kai shi birnin kabi ko kaduna ko kano a kai shi dai wani gari can wuhu bisa fihi a ɗaure shi cikin garin na'ama har shekara guda bulala ɗari da ɗaurin shekara guda shi a bisa ga namiji wa alal abdi ya tabbata akan bawa fi zina ga zina in bawa yayi zina shi ko abinda a haddinsa hamsu na jaldatan bulala hamsin kaga rabin haddin ɗa ɗa yana da bulala ɗari shi ko ba bulala hamsin waka zalika la'amatu haka ko yanga ita ma boya mace in ta yi zina ita ma bulala hamsin wa ‘yan kana mutazawwije na su bayan ko da sun yi aure ko da sun zama husinai wannan dai shi a haddinsu ba a kashe su don me saboda dukiyar ‘yan sun in an ka kashe su an wa mai su hasara don haka ba za a kashe su ba sai dai a yi musu buloli amma shi ɗa in yayi zina in yayi ihsani to sai a kashe shi ta hanyar jifa in bai yi aure ba wannan sai a mai buloli a ɗaure shi shekara guda wani gari wala ta gari ba alaiha ma babu babu bakuntarsuwa a kansu su bayi tun da dukiyar wani ce to in ka ce haka shi wani gari can ka ɗaure shekara guda ai ka kuntata ma mai shi ayyukan da ya kai mai don haka su iyaka su buloli ɗaya bisa gare su muna tare wala alamra a can hakan ga babu bakunta suwa akan mace mace ɗaya ita ma in ta yi zina ita ma ba a cewa akai ta wani gari a ɗaure iyaka ita ma bulala ɗari ɗaya za a yi mata sai a batta nan garin nan wala ya haddu zani ba a wa mazinaci haddi illa bi itirafin sai da ɗayan abubuwa guda uku na farko sai in yayi sai in ya yi ikirari da kai na iya itirafi ikirari shi ya faɗi da baki ne na ya zina kamar yadda ma'izu ya yi wani sahabi ma'izu ya zo inda manzon Allah ce kazzara ya ce ya rasulallah ya faɗa hirni na ya zina manzon Allah ka tsalkake ni annabi ya kau da huskarsa wani gehe ya juyo ce inda annabi ya ce ya ko maimaita annabi ya juyo huskarsa ya ko maimaita sai da ya maimaita sau hudu kaga ya yi shaida hudu akan kansa lahiya lau hake cewa la lahiya lau niki manzon Allah na bai ce ta ya jihe shi ka ta an ka jihe shi to shi ne ya ce ba a wa mazinaci haddi illa bi itirafin sai da yin furuci in ya yi furuci confessional statement kenan au bi hamlin ya zahar koko saboda ciki da ya bayyana ga mace ba ta da miji kun ba ku yanga kowa ba ce sai ga ciki ya bayyana gare ta to mun dai san ciki ba a sha ne ga ruwa to kaga dole ya nuna ta yi zina kenan to ita ma sai a jihe ta in ta yi aure in ta yi aure in ba ta yi aure ba kuma sai a mata buloli ɗari au bi shahadatu arba'ati rijalin ko kuma da shaidan mutane maza guda hudu ahararin ƴaƴa baligi na baligai udulan adillai waɗanda za su ba da shaida maza kaga banda mata baligai banda yara ƙanana ‘ya'ya banda bayi udulin adillai banda fasikai ya raunahu da sun ka gane shi shi mazinacin shi wanda za su yin shaida a kansa cewa ya yi zina sun ka gan shi kalimir wadi kamar maci filmi kuhula cikin tandun kwalli ma'ana sun gane shi al'aura ta cikin al'aurata amma da za su zo ko da sun ka zo ƙofa na buɗe sai da an ka sare ƙofa sun ka iskan mai bisa gare ta wannan ba a cewa ya yi zina dole sai sun tabbatar da sun ga al'aura ta cikin tata kuma su hudu mutum hudu wa ya shahaduna kuma yanzu sun yi shaida fi wakatin wahida lokaci guda amma an lokaci guda ga zina guda jiya wani ya gane yana zina ɗaya yau wani ya gane shi to ba irin haka nan ba a ga zina guda a samu mutum hudu su gane shi to wannan shi a shaida zina wa in lam yutimma ahaduhum sifa in ɗayansu bai cika siffar gada an ka faɗi ba yaya ake shaida zina a ga al'aura ta cikin tata to in ɗaya da cikin mutum hudu su gane su haka nan to in ɗaya da cikin hudu ɗin nan bai cika wannan siffar ba uku sun ka cika kuma sun ba da shaida to hudda thalatha sai awa uku ɗin na haddi allazina atamuwa da na cika siffar sai a ɗauka sun yi mai ƙazai sai a bulale su muna tare wala hadda babu haddi alaman lam ya hatalim aka wanda bai balaga ba yaro ko miye ba a mai haddi in zina ya yi in luwaɗi ya yi in ƙazafi yawa wani in sata ya yi haddi ko wani iri na ubangiji babu shi akan, akan yaro tunda bai zan mukallafi ba wayo haddu ana yin haddi waɗi ga wanda ya taki amati walidihi koyangar mahaifinsa mahaifinka yana da koyanga sai ka yi zina da ita to za a tsaye da mahaddi wala yi haddu amma ba a yin haddi waɗi ga wanda ya taki amati waladihi koyanga ɗansa uba ɗana yana da koyanga sai uba ya sadu da ita ba za a wa uba haddi ba don me saboda maganar annabi da ya ce wani ya kawo ƙara ubanai ubanai ya ranci kuɗi gare ya ƙi biya yayi ya kibiya sai ya kai ƙarar uban inda manzon Allah kawa babu magana ya ranci kuɗi na ya kibiya sai annabi ya ce mai anta wa maluka li'abika da kai da dukiyarka don na babanka ne don haka da uba zai wa ɗana ya sata ya ɗauki abu ba da yadda ɗan ba da sani ne ba ya ce halat babu shari'a amma shi ɗan ya ɗauki na uba akwai shi ya yi sata za a tsaye don mai haddi kaga in ɗaya zina da koyon ga uba za a yi mai haddi amma shi uba in yi zane da koyon gaɗa ne babu haddi wato ƙawwamu alaihi to yanzu shi kenan tun da ya yi zane da ita kaga yanzu ta zan haramun ga shi ɗan bai komi saduwa da ita to abin da ya yi a raba su to sai malla ya ce wato ƙawwamu alaihi sai a yi mata ƙima a kai ne ma'ana sai uban ya biya ƙima sai ta komo koyon gatai sai ya biya ɗan wa illam hamil ko da ko bata yi ciki ba tunda dabbakin sadda uban ya sadu da yadda dabbakin sannan ta zan haram ga dan ilal abadi ta zan matsayin uwa ta yi wa hakan ga yanzu sai a yi mata kima ɗaya biya shi kuɗi na shi ko ta canye ta kaya wayo addabu shariku ana ladabtar da abokin tarayya fil amati ga koyanga mutum biyu adda kuyanga kila gadon ta sun kai ko kuɗi sun ka tara sun ka sawo su biyu na mallake ta to ya halatta su yi amfani da ita ba ya halatta su yi amfani sai dai ta yi musu aiki amma ba su saduwa da ita to sai guda ya laɓaɓa ya sadu da ita shi ne ce wayo addabu shariku ana ladabtar da abokin tarayya fil amati ga kuyanga ya ɗau'a da ya sadu da ita da ya take ta in mutum biyu suna tarayya kuyanga guda to ba ya halatta kowanne su ya sadu da ita to in guda ya sadu da ita ko da da yadda wancan wancan ya yi mai izini duk da aikin banza ne ba za a tsaye da mai haddi ba tun da koyan gasa ce mallakarsa ce to amma dai za a yi mai ladabi ladabi discretion na alkali alkali zai dibi irin ladabin da ya kamata a yi mai waya da manu sai ya biya kimata ha kimata in kana lahu malu in yana da kuɗi to in ya sadu da ita shi kenan yanzu sai a ce to sai ka biya wancan kinyan haƙƙi ne ba su biyu da ita ba ko yanga tana nawa a ce tana dubu ɗari to ba shi haƙƙi ne ba shi dubu hamsin shi kenan ta zanta ta ta can a yi ta yi in yana da kuɗi to in bai da kuɗi fa fa in lam ta hamil ko da ba ta yi ciki ba fa in lam ta hamil to amma in ta yi ciki kenan saduwa kuma sai ciki ya shiga to shi kenan yanzu sai ya biya abokin tarayya ta kima ta to in ba ta yi ciki ba fa in lam hamil in ba ta yi ciki ba fa shariku bil khiyar abokin tarayya ta an bashi zabi bayna an ya tamasaka tsakanin ya ci gaba da riƙonta aw tuqawwama alaihi ko ko ayi mata kima gare shi ya biya shi kima duk wanda shi abokin tarayya ta yi sosai ya zaba wa in qalat imra'atun in mace biha hamlin wadda adda ciki kuma ba ta da miji in ta ce istukurihutu tilasta min an kai da ƙarfi an kai mini ba ana tilasta mata ba a yi musu haɗe to in mace wadda adda ciki ta ce tilasta min an kai lam tu saddaq ba za a gaskanta ta ba wahud da za a yi mata haddi don in an ce da zaran sun kai wannan statement in ana yadda to sai su sai su yi zane su yan tambaye su ce a tilasta su an kai sai ta kawo dalilin da ka gamsar da shari'a cewa tilasta ta an kai amma in ba haka ba haddi bisa kanta illa an ta illa an ta'arifa bayyanatun sai dai in shaidu sun san anna hahtumilat cewa an ɗauke ta ne hatta gaba alaiha har sai da wanda ya ɗauke ta ya faku da ita sace ta an kai yanzu da aka satan mutane to shaidu su tsaya yan uwanta kenan su ba da shaida eh an taɓa sace ta ta yi sati guda sati biyu wata guda ba ta nan to kaga shi wannan kaga mutum da an ka ɗauka an ka tai da ita wani wuri ai shi kenan da sai wanda an kai da ita ina fata kun fahimta to in shaida sun ka ba da shaida cewa an taɓa ɗauke ta an kafa ku da ita ba a san inda take ba to wannan kaga za a ɗauka lalle faɗi an kai mata auja at koko ta zo mustagifatan tana mai neman agaji inda nazala gun gun masaukin wasu mutane ta zo ta faɗa wani gida kai kai kai tana neman agaji tana tana kyallowa me faru wallahi wasu kattana sun ka sun ka wani koko wani kato na yayin abu kaza kaga nan ma za a yadda amma sanda an kai mata ce kalibi sai da ciki ya bayyana a kire ta ce ai ba ba a karɓi wannan magana amma tun sanda abin ya faru ta zo tana neman agaji inda wasu mutane to wannan kaga duk dalili ne cewa lalle tilasta mata an kan auja attadmi ko ko ta zo tana jini kace kace da jini in budurwa ta kaga duk dai alamar cewa lalle da ƙarfi an kai mata wannan saraniyo kirista ko duk dai wani kafiri an yi amfani da kirista nan duk wani kafiri ya zaga sabal musulma in ya saci musulma fi zina ta yi zina da ita yanzu irin satan mutanen gada aka yi sai wani kahiri kirista ko ba yahude ko ba maguje ko wani iri in ya kwaci musulma ya yi zina da ita kutula a kashe shi kilam wa in raja almuqirru biz zina ba ana tabbatar da haddin zina saboda ikirari ba to almuqirru biz zina wanda yayi ikirari da kai ne da zina ba kama shi an kai ba shaidu na tabbatar ba a shi yayi ikirari shi yace nayi zina to wa in raja in ya dawo daga magana tai uqila sai a yi mai iqala me iqala mun yi iqala kwanaki me iqala walwali ciniki madalla to nan ba ciniki na ba sai a yi mai iqala sai a walwale mai magana tai wato duka a kyale shi dama ba shaida ko ciki mace ta taho da shi ba a'a shi ya faɗi da baki ne nayi zina based on his compassion statement an ce to a tai a yi mai haddi sai ya ce kai ku tsaya a dawo ina da magana inda ran kai dai wasa ta ne kai wallahi ban yi zina ba ka a ce a'a a tai shikenan sai a kyale shi ina fata kun fahimta shine uqila sai a yi mai iƙala a walwale mai magana ta kenan yadda iƙala ta walwale ciniki to a walwale mai magana ta wato rika a rabu da shi da sai an tsaye da mai haddi ba wayu qimu rajulu a rajulu mutun wayu qimu yana tsayar da haddar zina haddin zina ala abdihi akan bawa nai wa amatihi da koyangatai in kana da bawa ko koyanga sun kai zina kana ya tsaye da musu haddi idza zahara hamlin in ciki ya bayyana kamar ga kuyanga au qamat bayyinatun ko ko sheda sun ka tsayu gairahu wannan da ba shi ba in kai dai ka gane wa suna zina baka isa ka tsaye da musu haddi ba dole sai an samu wata sheda wanda ba kai ba arba'atu shuhada sheda hudu dama shi ashedun zina sheda mutum hudu auka da ikirarin ko ko ikirari ya kasance shi ya faɗi da baki ne ko ita faɗi da bakin da ta yi zina to wannan ba sai ka kai ma sarki ba ba sai ya kai ma alƙali ba kai mai gidansu kana iya tsaye da musu haddi walakin sai dai in kana lil amati zaujin in ita ko yangar tahi da ta yi zina yazan tana da miji dibil tahin ka in tana da miji hurrun ɗa ne aw abdun ko bawa mijin lagairihi ga wani ne wanda ba shi ba shi mai gidan nata to fa la yuqimul hadda alaiha shi mai gidan ba mai tsaye da haddi akan ta illa sultani sai sarki mai gidan bai sai tsaye da mata haddi ba in tana da miji wanda ba shi ba wa man amila duk wanda ya aikata amala qaumin ludin aikin mutanen lodu bi zakarin da wani namiji baligin baligi a ɗa'ahu da yayi mai ɗa'a ba tilasta shi kai ba haka kun ka shirya ga abin da zaka bashi mai da sun rai ne kenan ko to rujima su biyun duka a jehe su da duwatsu har su mutu uhusina sun yi aure aulami husana ko ba su yi aure ba haka nan za a gano liwaɗi ya fi muni bisa ga zina zina sai mutum ya yi aure aka kashe shi wanda bai aure ba bulala za a mai ba aka amma liwaɗi matukan mutum ya balaga da wanda an kawa da wanda ya yi da wanda an kawa duka kashe su za a yi ta hanyar jifa kaga sai an kai kiyasi ne akan akan akan zina sannan kaga zina shaida ta mutum hudu amma shi luwaɗi mutum biyu an ka samu sai isa ina fatar kun fahimta to sai hukuncin kazafi haddin kazafi wa alal qazifi ya tabbata akan wanda ya kazafi game aka kazafi ga abu biyu zina da liwaɗi in kacce ma mutum maye wannan ƙazafi ne da hausa amma ba a yi mahaddin ƙazafi in kacce mai ɓarawo kun ba ɓarawo na ba kaga ƙazafi ne da hausa amma ba a yi mahaddin ƙazafi haka da sauransu zina ɗaya da ka jihon mutum da ita ko liwaɗi a yi ma ƙazafi na buloli ya ce wa alal ƙazafi ya tabbata akan wanda ya ƙazafi alhurriɗa alhaddu haddi ya tabbata gare shi wani menene haddin ƙazafi samanuna bulala tamani ay samanuna jaldatan walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum na jaldatan wala taqabalu lahum shahadatan abada ulaika humul fasiquna a gani don haka abinda a haddin ƙazafi bulala tamanin ga ɗa ɗa in yawa wani ƙazafi ya ce mai mazinaci ko ya ce mai ɗan liwaɗi ko ya ce mai shege baya da uba kaga da wanda an ce mai shege ana nufin da zina an ka haife ko to an yi mai ƙazafi in ka samu shaida mutum biyu sai haka ya ƙara kotu in tabbatar sai a yi mai buloli guda tamanin wa alal abdi ya tabbata akan bawa arba'una jaldatan bulala arba'in fil qazfi qaza shi ko bawa in yawa wani qazafi shi ko rabin haddin da da bulala 80 bawa sai ai mai bulala 40 ina fata kun fahimta wa 50 fi zina amma in zina bawa yayi bulala nawa za a yi mai 50 da shi kuma bulala 100 wal kafiru kafiri yuhaddu ana ya mai haddi fil qazfi qazafi 80 bulala 80 irin wanda aka wada tunda da Allah ya ce wanda ya qazafi an buya bai ce da daya ba kaga ya kunshi da da bawa ya kunshi musulmi da kafiri wala hadda ala qadhihi abdin babu haddi ga wanda yawa bawa qazafi in kowa bawa qazafi kace mazanaci ko dan liwadi bawa to ba za a yi ma haddi ba sai dai mi sai dai Allah dabta alƙali Allah dabta sheka au kafirin ko kafiri wanda yawa kafiri kazafi ya ce mai mazinaci ko ɗan liwaɗi shi ma ba a yi mai haddi sai dai a ladabtar sai wayo haddu ana yin haddi ƙazifa sabiya ga wanda yawa yarinya ƙarama ƙazafi bizina da zina in ka na mithlu hayu ɗau in ya zin irinta ana iya saduwa da ita bakin shekara nawa aka iya saduwa da ita ya shekara tara taron yarinya ta kai shekara tara ta isa aure don haka in ya zan ana sa amma ya shekara uku don kace mata mazinace ba a yi ma ƙazuri don an san maganar banza ta haka iyaka dai a yi ma ladabtar da kai to shi ne ya ce a wanda ana yin haddi ga wanda yawa yarinya ƙarama ƙazafi da zina in ka nemi tulayu ɗan in ya zan irin ta ana saduwa da ita wala yi haddu amma ba a yin haddi ƙazafi sabi ga wanda yawa yaro ƙarami ƙazafi yaro ƙarami wanda bai balaga ba in kai ya mai ƙazakacce mazinaci ne ko ɗan luwaɗi ne ba a yi ma ƙazafi don wannan bai zama aibi gare shi wala hadda babu haddi alaman lam yablug ga duk wanda bai balaga ba mun yoshi baya ko maimaitawa na duk wanda bai balaga ba ya mai haddi fi qazafin ga qazafi wala wada'in ko saduwa duk wanda bai balaga ba don yawa wani qazahi duk ba ya mai haddi sai dai a yi mai ladabtarsuwa ɗan ɗan buloli haka ko duk dai abin da alƙali ya gani hakan ga waɗa'in ga saduwa yaro ƙarami ya yi zina da wata to ba a yi mai haddi ko ya yi liwaɗi ko an ka yi liwaɗi da shi duk da in dai bai balga babu haddi a kai ne wa man na fara julan duk wanda ya kori wani mutumin nasabihi daga nasaba ta yace ai ba ɗan ɗan ubanka hake ba kaga an kore ka daga nasaba ai ba ɗan gidan nan kake ba to zuri akwai ya ce ba nan hakim mi yaka nuhi ya yana nuhin wani wuri an ka samo ka kenan kaga ya bai da bambanci ya ce ma shege da Hausa duk wanda ya kori mutum daga nasabarsa fa alaihi alhaddu haddi ya tabbata mai yayi mai kazafi in ba ya kawo dalili ba wa fi ta'ridul haddu haddi ya tabbata ga ta'ridi abinda at ta'ridi wanka mai kamar jirwayi gugar zana kuna haɗa da mutane da suka ce to alhamdulillah ni dai tunda ba shege nake ba me haka nihi kana kenan abokin magana ka shege na don haka ya sa ya kafa ya kafa sheda mutum biyu ka ce haka ne ya kai ka ƙara kotu inda za a yi mabu kana ne ya shege na to wallahi alƙalibin ce mai shege ba ce ka ce mai kam to me ka ni daga cewa kai ba shege hake ba gugar zana kenan ko ko wanka mai kamar jirwayi jirwayi mai kamar wanka to akwai haddi gare shi alhamdulillah tun ni dai bani lawadi ni haka ne abokin magana kaɗan lawadi na alhamdulillah tun ni dai ba mazanaci nake ba ka kenan ya alhamdulillah tun ni dai ba barawo nake ba kenan shi barawo na to ka ko da yake ga ce mutum barawo ba a haddi madalla to kaga wanka mai kamar jura don koyi anniya akwai haddi in ji mai risala wa man qala lirajulin duk wanda ya ce mu wani mutum ya ludiyo ya kai dan lawadi hudda a yi mai haddi sai in ya kawo shaida wa man qadhafa jama'atan wanda ya tara jama'a ya ce musu yan liwaɗi ko mazinata to fa haddun wahidun haddi guda yalzam wuyan lazimce ba a cewa to kowa ya kai ƙara ta a yi mai haddi gurgudun yawan su kawa mutum biyar ko goma ko ko don masallaci kada Allah ko to ai ba karatun kwarai na suka don mazinata na to sai a kidan ya mutum nawa mutum talatin sai haddi talatin a haddi guda cikin mu in mutum guda ya te ko ya kai ƙara ya ja hakke ne ta tambata to yan an kai mai haddi mu ba mu da saura ba wani kun bai tashi ya te kotu gobe ya kai ƙara a yi mai haddi tun jiya ina fata kun fahimta to fa haddun wahidun yalzam haddi guda ya lazimce shi liman kama bihi ga duk wanda ya tsayu da shi minhum daga shi duk wanda ya te kotu ya kai ƙara ko ta saurare an ka tabbatar an kai mai haddi to shi kenan sun sannan lashe alai babu komi a kai gobe wani bai isa kuma ya ya kai kara ya ce a koma mai a hiddan mai nashi hakke ba wa man karrara shurbal khamr wanda ya maimaita shan giya mashayi giya mi a haddi ne bulala 80 eh bulala 80 a haddin mashayi giya to sai ya sha kaga 80 gobe ya koma sha jibi ya koma sha kaga ya maimaita kenan to ran da an kai shi kotu mun gane shi ya sha shekaran jiya mun gane ya sha jiya kuma yau ma ya sha haddi uku za a yi mai a'a shine ce wa man karar shurbal khamr wanda ya maimaita shan giya aw zina ko yayi zina kwanaki an kama shi yayi zina yau ma an koma kama shi yayi da wata kuma ba zina biyu ba kenan sai an haka shi kotu to duka fa haddun wahidun fi zalika haddi guda lillizanta mu wannan za a cewa a yi mai haddodi daban-daban nan fi dalika kullihi cikin wannan dukka ne haddi guda za a yi mai waka dalika hakan ga man qadha jama'atan wanda yawa jama'a qazafi shi ma haddi guda maimaitawa ne ko to to ina ganin mu tsaya nan eh wa man lazimat hududun wa qatlun fal qatlu yujzu an zalika to haddi abisa kai ne da kuma kisa yayi zina ya kashe wani kaga hukuncin kashe wani a kashe shi hukuncin zina kuma saurayi ne bulala to kada a tsayayen bulala a kashe shi kawai a kashe shi